وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na dubu da ɗari hudu da goma a yau za mu ci gaba a kan hadithi na dubu da ɗari hudu da sha ɗaya wanda kamar hadithin al'imamul bukhari ya aje babi da unwan babu sadakati qablar rad wannan babi ne wanda zai yi bayanin mutum in Allah ya hore mashi ya yi ƙoƙari ya yi sadaka qablar raddi kamin ya ba da sadaka a maido mashi الإمام البخاري يتي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد ابن خالد قال سمعت حارث بن وهب حارثة بن وحب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا حارثة ibn wahab ya ce ya ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ta saddaku ku yi ƙoƙari ku rinka yin sadaka fa'innahu ya ti alaikum zamanun don wani zamani zai zo mako yamshin rajulu bi sadakatihi mutum zai ɗauki sadaka ya tafi da ita fala ya ji man ya ba zai samu wanda zai karɓi wannan sadakar ba يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها shi wanda aka kawo masadakan zai ce da a ce jiya ne ka kawo mani ita da na karɓe ta fa amma yawma fala hajata li biha amma yau ba ni da bukata da ita malamai suka ce wannan in aka matso kusan tashin alkiyama kenan bayan isa alaihi salam sun kashe masihid dajjal a wannan lokacin ne kuɗi za su yawaita wanda zai zamo duniya sai mutanen kirki kurum kuɗi za su yawaita wanda za a samun mutum zai hiddo zinare yana neman wa zai ba ba zai samu wanda zai karɓe ta ba sai a rinka cewa inda jiya ne ka kawo ta da an karɓa to kenan annabi ya ce ku yi sadaka kamun wannan lokaci ya zo tsammani a yanzu irin wannan lokaci in ya zo lokaci ne mai daɗi ko kuma lokaci ne mai wahala sha'ani a zaton mu aha alhaji mai wahala saboda annasu للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدما بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم mutane na birni da mutanen ƙauye sashe yana ma sashe hidima ne ko da ba su sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya sikhriya riwaya ƙira'a Allah ya ce muka sanya daraja ta ku ta sha bamban liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyan dan sashen ku ya riki sashe abun horewa abin sawa aiki kai mai kuɗi in kana da aiki wani abu da kake so a maka kuɗin ka sai su sa a yi maka su kana zaune in ya zama da kuɗi sun yawaita hannun mutane kowa yana da kowa mawadaci ne wane ne za ka kira ya kwashe maka kashi na gida wane ne za ka kira ya zo ya yi maka sharan gida balle ya maka wani aiki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan zamani amma zamani ne shi ma yawaituwar dukiyan zai zamo bala'i ga wasu mutane الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق أبو هريرة رضي الله عنه يتي مأيكن ألا ياتي لا تقوم الساعة قيامة بذات سيابا حتى yakthura fikumul mal sai kuɗi sun yawaita a cikin ku فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته kuɗi za su yi yawaita kwarai fayafiza ya rinka kamar yadda ruwa ke zuba haka kuɗi za su kasancewa hatta yuhimma har ya zamana man ya kabalu sadakatahu yuhimma rabbal mali wanda zai karɓi sadakan mutum ya zamo ɗaya ne daga cikin damuwa wadda mai kuɗi zai zamo ciki wa zai karɓi sadaka ta damuwa ce ta mai kuɗin shi wanda zai bada sadaka kaga yuhimma ahamma yuhimmu bi ma'ana zai shagaltu da shi zai zamo cikin damuwar shi rabbal mali wannan maf'ulun bihi ne man yaqbalu sadaqatu huwa huwa al-fa'il kenan wanda zai karɓi sadaka zai zamo cikin abin da ke zamowa damuwar ta shi mai kudin wa hatta ya'ridahu fa yaqul alladhi ya'riduhu alaihi la araba li har yazo ya kawo mai wannan kudin ya bujuro mashi da wannan kudin shi wannan wanda aka kawo ma wannan kudin sai ya ce la araba li banda bukata da shi wannan lafuzza za ku ji akwai wasu lafuzza wanda kamar yuhimmu ai akwai hamma yahimmu akwai ahamma yuhimmu wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyya akwai na mai da hankali ga abu akwai kuma min al-hammi na daga takaici da damuwa to wannan na takaicin ne zai zamo wanda zai karbi sadaka yana shiga cikin damuwan wanda yake zai ba da sadaka wane ne zai karba wa hatta ya aridahu har ya bujiro mashi da sadaka fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi la araba li banda bukata da shi gairu ulil irbati min rijali waɗanda ba su da bukata daga cikin maza kenan wannan kusan tashin alkiyama za a samun wannan lokaci don haka wannan yana nuna wanda Allah ya sa yake da hali na yayi yayi tun wannan lokaci bai zo ba ga alamu dai ana fatan Allah ma ba zai kai mu waɗannan lokatan ba al-imam al-bukhari yace haddathana abdullahi ibn muhammad قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعيد بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل ابن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان عدي بن حاتم يتي إنا وجم أيكين الله فجاءه رجلان سي وسمتاني قدا بيو سكزو مشي مزاجي قدا بيو سكزو مع النبي أحدهما يشكو العيلة قدا ينا kukan talauci shakwa shine kai kara ka ce kaza ya dame ni ko an mani kaza shine ake ce shakwa shakautu wa mashakwa li mithliya adatan walakin tafidu al-ka'su inda imtila'iha yace na kai kara na ce kaza na damuwa ta wa mashakwa li mithliya adatan kai kara ba al'ada irina ba ce walakin tafidul ka'su inda imtila'iha kofi in ya cika zai rinka zuddo abin da yake da shi kenan mutum ne ya zo ya kawo ƙara talauci yana damuwa da talauci Allah yana cewa fa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha kan mushrikai su rinka zuwa su rinka kewaye ɗakin Allah ku mazan na ɗakin Allah in kuna tsoron talauci na in 'yan kasuwa ba su zo wajen hajji ba kasuwa za ta kwanta to fa sau fa yi guni kumullahu min fadlihi in sha arziki hannun Allah yake da sannu Allah zai arzata ku daga fadlar shi in Allah ya so ba sai ta hanyar mushirikai su zo su kewaye ɗakin Allah suna sintir ba su zo su yi kasuwanci ta nan ne za ku samun kuɗi a'a ko ba su zo ba Allah zai iya wadata ku ta wata hanyar ta daban wal akharu mutunan na biyu kuma yashku qat'at as-sabil yana kawo ƙara na yan yanke hanya yan fashi da makami waɗanda suke yanke hanya yan ta'adda masu kare mutane su yanke masu hanya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أكين الله يتي أما قطع السبيل أما تري هنيا فإنه لا يأتي عليك إلا قليل بذي زومك بسيطا لوكتي كأن kenan wannan zuwa zai ya wuce in ji annabi hatta ta al'iru har sai ya zamana raƙuma waɗanda suke ɗauke da kaya na abinci su ne ake ce ma al'ir ba a ce ma raƙuma taron raƙuma al'ir sai in suna ɗauke da abinci don haka mutanen annabi yusuf alaihi salam yan uwan shi Allah ce falamma fasalat al'iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun lokacin da suka rabo da garin yace ina jin ƙanshin yusuf alaihi salam laula an tufannidun ba dan kakku ƙaryata ni ba kinan ir raƙuma larabci yana da fasaha wanda ba ka samun shi ga wasu shika matafiya za a ce masu matafiya amma in sun dawo sai a ce masu kafira raƙuma za a ce masu suma matafiya rakab wani lokaci amma in suka ɗauko abinci ga yanda ake ce masu al'ir kofi wannan qadah ake ce mashi in ba komai ciki in yana cike shi da ake ce mashi ka'as ka'as wa ka'asan qad sharibtu bi ba'la bakkin wa ukhra fi dimashq wa qasirina larabci yana da fasaha in kaji an ce al'ir to yana dauke da kayan abinci ne saboda yan uwan Yusuf alaihi salam ai cewa suka yi waji'na bi bida'ati muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin حتى تخرج العير إلى مكة بغير خدير هاي زمن را أمة وأن سكي لو كده أبنشي زاسو إيزوا سشيك مكة بغير خفير باتاردا ونيا لو كنوي سري سبا الخفير shine wanda zai ce ku bi ku wuce ƙarƙashin kulata larabawa suna haka nan in akwai mai daraja ko akwai yaƙi tsakanin mutane da mutane in ya ce shi ya yi izini su wane su zo ko su wuce to ana girmama wannan izini nashi to khafir din nan wanda zai tashi da yin haka ɗin kenan za su zo su shiga maka ba tare da sun zamo ƙarƙashin kulawar wani mutum ba wa amma al'aila amma talauci kai da kake kuka na talauci fa inna sa'ata la taqum alƙiyama ba za ta tsaya ba hatta ya tsufa ahadukum bi sadaqatihi har sai ɗayanku ya rinka kewayawa da sadakar shi la yajidu man yaqbaluha minhu ba zai samu wanda zai karɓe ta daga gare shi ba thumma la yaqifanna ahadukum bayna yadayi llahi laysa bainahu wa bainahu hijab sai annabi ya ce a ƙarshe bayan dukkan waɗannan ababe sun gushe alkiyama za ta tashi ɗayanku wallahi la yaqifanna ahadukum baina yadayi llahi ɗayanku sai ya tsaya gaba ga Allah laisa bainahu wa bainahu hijabun wanda ba shamaki tsakanin shi da Allah kowa sai Allah ya tsaida shi ya tambaye shi ba tare da shamaki ba wala wala tarjuman yutarjimu la ba kuma wanda zai tsaya a ce kana da harshe iri kaza sai an yi maka tarjama Allah bai bukaci da tarjama Allah yana jin harshen kowa kenan tsakaninka da Allah za ku magana ba tare da shamaki ba sannan ba tare da kuma wani zai rinka faɗa ma Allah abin da kai ka faɗa ba ko kuma wani ya rinka faɗa maka abin da Allah ya faɗa kai tsaye za ku yi magana da Allah maɗaukakin sarki thumma la yaqulanna lahu alam usi kamalan sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma shi wannan bawa wanda ya tsaya gaba gare shi alam usi kamalan shin ban baka dukiya ba fala yaqulan na bala shi wannan wanda aka tambaya Allah ya tambaye shi ban baka dukiya ba fala yaqulan na bala wannan zai ce lalle tabbas Allah ka bani dukiya a karanta man in wani zai iya karanta kamun in samu shi thumma la yaqulanna lahu sannan sai ya ce mashi sannan sai ya ce shin ban aiko maka manzo ba aha sai ya ce shi wannan wanda aka tambaya aha sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi ban aiko maka manzo ba sai ce bala tabbas Allah ka aiko man da manzo fayanzur sai mutunan nan ya diba an yaminihi hannun daman shi fala yara illa nar ba abin da zai gani sai wutar jahannam thumma yanzuru an shimalihi sai kalli bangaren hagu fala yara illa nar bai ganin komi sai wuta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce falyattaqiyan na ahadukumun nara ɗayanku ya yi ƙoƙari ya sa shamaki tsakanin shi da wuta ko da shamakin nan zai zamo walau bi shiqqi tamratin ko da tsagen dabino ne ɗauki ba da sadaka wannan zai iya zamowa sanadiyan sha makance tsakaninka da wutar jahannam fa illam yajid in mutum bai samu tsagen dabino ba wanda zai sha makance kanshi da wuta annabi ya ce fa bi kalimatin tayyiba ko da ka faɗa ma mutum magana mai kyau ce wanda zai ji daɗinta wanda za ta faranta mashi da rai kalima tayyiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna sadaka ce wannan hadithin shi ma yana bayani ne akan ƙarshen zamani abin da zai kasance abin da hadithi na baya ya ba da labari da shi mun je shi mutum har ya kai lokacin da zai ba da sadaka ya kasa samun wanda zai karɓi wannan sadaka to kuma sai bayani akan tashin alkiyama haƙaƙa mutum zai tsaya gaba ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum zai samu kanshi gefen dama wuta gefen hagun wuta sannan za a tambayi shi wanda Allah ya ba kuɗi ko kaka suke kuma Allah ya ce ban baka kuɗi ba ya ce eh ka bani ni ban aiko manzanni ba zuwa gare ka wanda suka yi bayanin sallah kuma suka yi bayanin zaka wadda ya zama wajibi mutum ya fidda ta ya ce lalle Allah haka ne to a wannan lokacin kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to in dai kuka san haka zai faru falayattaqiyanna ahadukumun nar lalle kam dole ne ɗayanku ya taƙi ya kare a taƙwa mun daɗe da bayanin cewa an ta ja'ala bainaka wa baina sakhatillahi wiqaya at-taqwa ittaqi huna fal yattaqi aslin shi fal yautaki ne saboda minar wiqaya abin garkuwa wiqaya ake ce mata wiqayatullahi aghanat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al'udumi wai kiyayewa Allah agnat ta wadatar kiyayewa Allah sha kamar ki Allah ya sha makance ka daga abin da zai same ka agnat an mudha'afatin min ad-duru'i ta wadatar daga linkin silke wanda za a sawa na kan wuka ta kawo maka wa an alim min al'udumi da kuma manya-manyan katangu kinan wiqaya abin da shamaki ne sai aka shafe ta saboda a dan gina shi akan ifta'ala mun maimaita da yawa ذلين فاتا في افتعال الأبدلة وشذ في ذي الهمز نحو اتكل اتق الله اتق الله اتصل واصل يتصل اتهم وهم اتهم سيك شافي والنواو shi ne yake nufi da zulli ne fata fifti alil ubdila wannan wawu din ana mai da shi ta ne in aka gina shi akan ifta'ala walau bi shakki tamratin ku kiyayi wutar jahannama ko da da ku yi sadaka ne da tsagen dabino wannan ya nuna fa'ida na sadaka kenan sadaka tana kare mutum daga wutar jahannam sadaka tana da ababe da yawa akwai hadithai wanda suka zo wanda suke bayani akan sadaka wajen hatta akwai hadithi wanda yake malaman hadithi mafiya yawa suna da'afa shi dawo mardakum bis sadaqat wasu suna hassana shi ku magance marasa lafiyanku da yin sadaka sadaka tana shafe laihuhuka kuma in mutum ya aikata wani abu wanda yake mummuna yaya zai kafara Allah bai kawo wata kafara ba wadda aka ce yayi to ya rinka sadaka dan sadaka tutfi'ul khataya tana buce kusakurai ko laifuka kamar yadda wuta ke buce ruwa ke buce wuta fa illam yajid fa bi kalimatin tayyiba magana wadda take mai daɗi faɗa ma mutum abin da ke mai daɗi wannan mutunan kafiri ne saboda Allah maɗaukakin sarki da ya umarni da faɗan magana mai kyau cewa wa ƙulu lil nasi husnan bai ce wa ƙulu lil mu'minina ba bai ce wa ƙulu lil muslimina ba bai ce wa ƙulu lil multazimina ba a cewa yi wa ƙulu nasi husnan ku faɗa ma mutane mutum kafiri ne musulmi ne in ka tashi maimakon ci ne mashi maimakon zagin shi i mai kalima wadda take mai kyau sai ya zamo in wata da'awa ce kake kanta wannan tafshin magana naka da kirkinka sai ya sa ya zamo zai iya tsayawa ya saurare ka jama'a ita gaskiya fa ba ta bukatar guduma ba ta bukatar kuɗi ba ta bukatar a'a ana son mutum kawai a yi abin da zai tsaya ya saurara ta bi mujarrad ɗin kana saurare yanzu baka ga wasu ababe wanda suke na shirme ne ba wanda wasu ke zuwa da su na aqidu wanda ba su da kyau ba ahlus sunna ne ke kawo su suna yada su saboda me kai mai ji kana ji ka san wannan akwai shirme ciki wannan kai kana ji kai ka san wannan ba aqida ba ce kai kana ji wannan ka san ba addini ba ne sai ya zama wasu ababe wanda a da cewa ake eh fadla ne na wasu shehunnai sun zama abin dariya yanzu sai ya zama wasu ababe wanda ake gani aqida ce wadda za a iya yarda da ita sai suka zama abin dariya yanzu to haka gaskiya kuma ba ta bukatan wani abu sai dai a bari mutane su saurara to kaka kange ma mutane hanyar sauraron wannan gaskiyan da mugun uslubi zagi cin mutunci shi sai ya hana da an ga wani ma sai a yi gaba da shi amma bi a hankali kurum iya dai isar da gaskiya da uslubi na ilimi wanda za ka faɗan abin ka yi bayanin shi kuma ka dangana shi ga Allah ko ka dangana shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya isa in dai ya kai ga kunno mutane su mutane ba mahaukata ba ne to don haka Allah da ya ce a faɗa ma mutane mutane aka ce magana mai kyau to in ya zama da mutane ko kafiri ne mutum ne fa ya zo ya rinka ce ma annabi ka dame mu ka zagi gumakanmu ka ci mu mutunci to yanzu zo dai a zo sasantawa za a yi in talauci ne ke damunka mu tattara maka kuɗi mu baka in ya zamana kuma so kake ka zamo shugaba gare mu mu mun yarda mu zo mu aza ka matsayin shugaba gare mu amma allolin mu guma kan mu ka shafa musu lafiya in kuma kana da ɗan taɓin hankali ne to za mu kira a yi maka ruqiyya haka suka nuna ma'anan maganarsu shi ne maganar da ya ƙare sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mashi in ta haita ya abal walid baban wani ka kare kafiri ne fa yake gaya ma haka to don haka kalima mai kyau ana faɗa ma mutum ita lokacin da ka zo ka samu mutum cikin damuwa faɗa mashi kalima mai kyau wadda za ta sanyaya mashi rai lokacin da ya zama na abu ne wanda ya shafi shi wanda suke gaba gare ka uwaye ne ko manyan mutane girmama su abu ne wanda yake wajibi ga mutum balle lokacin da mutum zai zamo ya yi hurhura mutum mai hurhura annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna girmama shi yana daga girmama Allah girmama mutum wanda yake hurhura ta fito mashi a musulunci amma yanzu kana ga ƙarshe zamani ya zo in aka tashi zagi sai kai mamaki ba bambanci tsakanin wanda yake ba mai hurhura ba da wanda yake mai hurhura in aka tashi sai a gama a zaga ba tare da kula ba wannan yana nuna ƙarancin tarbiyya wanda ya shigi mutane الإمام البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى دقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى مأكم الله يتي ليأتين على الناس زمان ونزامني زي زوم متاني ya tuhun rajulu fihi mutum zai rinka kewayawa bisadakati minar zahab da sadaka kuma sadakan mata zinare don kake tsammanin tuwo ya ɗauko yake son ya raba ya ga mutum ya ga yana tsantsanin abin ko bai birge shi ba a'a zinare kowa dai gagayen da zinare take a duniyan nan yanzu ثم لا يجد أحدا يأخذها منه بل إذا مود ذي كربيت قريش با ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به قرشان زامني ذا أذو أتردى متون قدا متى أربعين تنا بيدشي سنا فكي وقريش بما أنا أسامو mutum guda shine ke kula da mace guda arba'in dukka gare shi suka dogara min qillatin rijali wa kasratin nisa saboda karancin maza da kuma yawan mata ya zamana ko dai suna ƙaunar shi ko kuma suna neman mafaka wajen shi wannan na biyun na ƙarshen nan shine hadithin ke nuna ba akwai hadithin da ke nuna suna biye da shi kowa ta ce nata ne shi take so da kuma in yanzu ka ga yanda lamari ya koma a yanzu zaka zo ka tarar an kusa kai wannan lokacin mata sai ya zama na mutum guda kaɗai sai ka ga mata gayya wanda ke biyan bayan shi suna da yawa su dai kawai su suke su samu ne mai ran mutum kawai sun kama aiko mai risala kenan su haɗa ka da matarka su haɗa ka da duniya kai baka ji baka gani ba to an kusa kawo wurin in dai ba a kawo ba to sannan kuma za ka zo ka da abin tausayi kuma za ka zo ka da su matan kansu kuma su ne zai zamo wanci tana bukaci da taimako na wanci tana bukaci da taimako na wance mijinta ya mutu ya barta wance an sako ta wance sai ka zo ka da mutum guda za ka samu mace arba'in tana ƙarƙashin kulawar shi yaludna laza yaludu shine fakewa yaludna bihi suna fakewa da shi min qillatir rijali wa kafaratin nisa saboda ƙarancin maza da yawan mata wannan duka tashin alkiyama in ya matso za a samun irin haka باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة wannan babi ne wanda zai bayani akan ku kiyayi wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagen dabino ne ku sa shamaki tsakanin ku da wuta Allah ya tsare ku daga wuta ko da da yin sadaka da tsagen dabino ne wal qalili min sadaka da kuma sadaka wadda take yar kaɗan Allah madaukakin sarki ya ce wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabawatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fayn fa in lam yusibha wabilun fatal والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كنن يتي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مثال متعدن da suke ciyar da dukiyarsu ابتغاء مرضات الله saboda neman yardan Allah da tabbatar da imanin kansu kamathali jannatin kaman misalin wata gona ce bi rabwatin wadda ke kan jigawa take kan tudu jigawa ita ce marabwa fa asabaha wabilun sai ruwa na mamako suka samu wannan gone fa atat ukulaha dhifayn ta rinka bada abincin da take badawa dhifayn linki biyu kai fa in lam yusibha wabilun koda ruwa masu yawa din nan wanda suke ce kama da bakin kwarya shi da ake ce ma wabil in ma bata samu wannan ba fatallun yan yayyafi ma saboda kyawun ƙasa ɗin da kyawun wuri yana sa ta bada abin da za ta bada wa wanda yake zai amfani al'umma fa illam yusibha wabilun fa qallun shine kaman ruwa wanda suke na raba haka kan kadan kadan ma suna iya bada abin da ya kamata a bada wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke mai gani ne da abin da kuke aikatawa duka dai wannan aya bai ambata ta ba kaga wannan yana son mutane su haddace alkur'ani yanzu nan niya in ba dan ko har da ba yanzu ina za ni nemo ta nan dan nan ne ka gani dai eh yawwa to ka gani wallahu bima ta'maluna basir sai da ma har ya ƙara aya ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أم... مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير سألت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ينزل ينكو ينا قور يزمو ينادى وتقون تدبين وأعناب دعنبي tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu ke gudana karkashin ita wannan gona lahu fiha min kulli thamarat wanda cikin gonan nan akwai dukkan ƴaƴan itace fa asabahu al-kibar sai zama da girma ya kama shi wa lahu dhurriyyatun du'afa yana da yara kankana fa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha isarun sai guguwa ta samu wannan gonan narun fahtarakat sai gonar ta zo ta toyi kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun yanda kuka ji bayanin nan haka Allah ke ma mutane bayani na ayoyi don mutane su yi tunane su yi aikata abin da ya dace su aikata kenan in ka san ba kana gudun haka to ka cire abin da Allah ya baka kai sadaka da shi saboda abin da za ka aikatawa na alkhairi ga mutane wannan shi za ya sa Allah ya tsare maka zuriyarka a bayanka kana ganin kayi ma wasu sai Allah ya sa a mazuriyarka ba wai ka tara musu da yawa ba wani lokaci shi ke tserar da su me ka aikata na alkhairi lokacin da kake da rai me ka yi ma mutane me ka amfani mutane da shi an samu cikin shugabannin nan na bano umayya wanda kuɗi da aka bar musu a yanzu in aka aza su a zinari miliyarat ne umar ibn abdulaziz ‘ya'yan shi bai bar musu komi ba amma sai ga waɗannan suna tara hannu suna neman abin da za su ci su waɗanda tara masu aka yi ba tare da an sanar da su Allah ba kuma ba tare da wanda ya tara masu ɗin ba ya kyautata ma mutane sai ga su suna neman tara ma mutane hannu na a taimaka masu wannan Umar ibn Abdulaziz wanda rigan da ke gare shi na waje ya mallaki mutane amma bai bar komai ba saboda tsaba tsoron Allah da tsaba kiyayewa amma sai Allah ya riƙe mashi ‘ya'yan shi sai ya zamana zaka wadda ɗaya daga cikin ‘ya'ya ta Umar ibn Abdulaziz zai bada tana da yawa ai mun saurari kisa ta Khadir alaihi salam da annabi Musa ko tare da cewa sun zo suna neman a taimaka masu an shi bakuntarsu a ba su ruwan sha da abinci wannan mutane suka ki marowata ne annabi musa da khadija suka zo suka tar da katanga tana shirin faduwa khadir ya ce a tashi a yi aiki a miƙe wannan katangar don ta tsaya da kyau da allah ya tashi ba da labari sai ce wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا wannan katanga da aka sa annabawa biyu dan khadir alaihi salam malamai sun rajaha cewa annabi ne shi ma kaga muhammadul amidin shanqiti ya wasa'a wajen kawo ayoyi wajen kissa ta khadir alaihi salam da ababen da ke tabbatar da annabcin shi wanda ke so yana iya koma mashi cikin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an ya kawo ayoyi da abin da ke tabbatar da shi khadir din nan annabi ne shi ma yana son ya toshe kofa na wanda suke cewa waliyi ne ba annabi ba sai su ce gashi waliyi yahi annabi to wannan kaje ka diba adwa'ul bayan yayi bayani akan haka cewa annabi ne Allah ya tada annabawa biyu don su yi aiki su tada katanga ba don komi ba kurum don Allah ya tsare ma wannan marayu dukiyarsu har malamai suka ce ma wannan da aka ce abuhuma an ce kakansu ne na bakwai ma ba ma uba ne na kai tsaye ba to ta haka mutum in ya kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki shine zai tsare mashi komi da zuriyar shi da wanda yake tunanin zai bari bayan shi ba za su tozarta ba insha Allah الإمام البخاري يتي حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه دقى أبو مسعود البدري قال لما نزلت آية الصدقة لوكتن دا آية ودكي بياني أكن زكاة دا صدقة تسوكا Allah maɗaukakin sarki yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wannan ita ce aya ka karbi dukiyarsu خذ من أموالهم صدقة أي matsayin زكاة تطهرهم وتزكيهم بها كذلك su da ita وصلي عليهم kuma kayi masu addu'a inna salataka sakanun lahum dan addu'arka natsuwa ce gare su lokacin da aya ta zo da cewa ai sadaka sadaka ta zaka da kuma sadaka wadda take ta yau da gobe kunna nuhamilu abu mas'ud ya ce muna zuwa muna yin dako faja'a rajulun fatasaddaka bishai wai da aka ce a yi sadaka ya ce zuwa muke mai dako don mai sadaka fatasaddaka faja'a rajulun sai wani mutum ya zo fatasaddaka bishai sai ya zo ya sadaka da abin da Allah ya hore mashi bishai in kathir aka ce abdurrahman ibn auf ne an ce ya ɗauko dinari ko dai ɗari hudu ko ɗari takwas haka ya zo ya bada shi sadaka faƙalo mura'i suka ce ya zo ne don ya yi riya don ya nuna ma mutane yana da kuɗi kamar al'adar mutane yanzu in mai kuɗi zai tashi ya yi wani abu na alkhairi cikin zuciyar shi bai tunanin wai ya yi alfahari su kuɗi fa in suka kai kai da kanka ka san wane yana da yau yana bukaci da sai ya zo ya gwada maka ne kai da kanka kana kallon shi ka san cewa yana da kuɗi kana kallon shiga da hijana shi da abubuwan shi ka san yana da kuɗi to mene ne yake bukatar su ya zo ya ce maka yana da kaza diba suka ce a ya zo ne kurum dan ya nuna ma mutane wai yana da kuɗi wannan mahassada haka suke dama waja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in sai wani mutum ya zo irin wannan ababe za ku ji su cikin sahaba to mutum kai ya rinka kadarta sahabban na kirki ne ke yin wannan saboda sahabbai na annabi akwai wanda munafukai ne suka garwayo a cikinsu an gane don haka in kuka ji wani abun dama wani lokacin daga waccan jihar yake ko ko wannan jihar yake sai zama da an gayi wani abu ga mutumin kirki munafukai ne suke yin irin irin waɗannan ababen suka ce a kawai da yace yake yi waje a rajulun fatasaddaka bi sa'a wani kuma sai ya zo da sadaka wadda take muddu hudu ne kurum shine ake ce masa faqalu inna allaha la ghaniyun an sa'i hada kaga mai kuɗi ya zo ya bada da yawa bai tsira ba mai ɗan kaɗan ɗin ya zo ya bada ɗan kaɗan ɗin bai tsira ba wannan yana nuna duniya ba ka iya ka tsira daga maganganun mutane ka aikata alkhairin sai an faɗi sharrin ka aikata ma abin da ba shi ba ne dole sai an faɗa abin da kishiya abin da kake nufi fa nazalat sai aya ta sabka Allah madaukakin sarki yace alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wanda suke yin suka suke yin suka ga almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat waɗanda suke daga cikin mumine waɗanda suke ba da sadaka wadda take ba ta dole ba wallazina la yajiduna illa juhdahum wanda ba su samun komi sai kokarin su dan abin da ke gare su ne suke kokarin su yi ba ka gani mutum ya je ya yi dako don ya yi sadaka shi wannan akwai riwaya da ta zo da cewa zuwa yayi yana itace har ya kai ya samo sa'i guda biyu ya kai ma iyalan shi rabi ya zo ya kawo rabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne suka ce ina ruwan Allah da abin da zai zo ya bada wannan shi kuma wanda ya zo ya bado kuɗin masu yawa suka ce kawai riya yake son yayi an ce a wata riwaya wani hadithin daban wani mutum ne ya zo mai riwaya hadithin ya ce bai taɓa ganin mai baki irin shi ba ya zo da wani irin raƙumi shi kuma wani raƙumin ya ce bai taɓa ganin raƙumi wanda ya kyan shi ba ya ɗaura raƙumin ya nuna ma annabi ya ce ga ya can ya ba Allah shi wasu daga cikinsu suka ce shi raƙumin nashi ya yi shi kyau shi ne ake nufi alladhina yarmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat waɗanda suke sukan mominai cikin sadaka wanda za su yi wallazi na laye ji duna illa juhdahum wanda ba su samun komi sai bakin ƙoƙarinsu fa yaskharu na minhum sakhira Allah minhum wa lahum azabun alim kenan suna yi masu izgili to su kuma Allah yana musu izgili to da haka kaji ayat ta nuna cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum kidan wannan da ke nuna munafikai ne su ne ke yi ma wanda suke mu'minai haka nan wannan yana nuna maka abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Hmm? shugaba bai nan wani ne ke ce a? aha to muna zuwa insha Allah to mu je mu gani da yake mu dan yi dan kaɗan sai mu dan yi da hama yi da waɗannan saboda suna da kama da juna su wannan hadisan eh mu dan ƙara gaba kenan tun da lokaci yayi al-imam eh al-imam al-bukhari yace haddathana سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود البدري شيني مسعود أبو مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل إن النبي أمر جيمو da sadaka sai ɗayanmu ya tafi kasuwa ya je ya yi dako don ya zo ya ba da sadaka fa yusibul mudda wani lokaci zai samu abinda zai samu a kasuwar muddu kadai ne daya wa inna li ba'dihim al yawma la mi'ata alf abinda ya tara yanzu ya kai mi'ata alf dinar kuɗi ne wanda suke ba yan kaɗan ba da sai ya ji ya yi dako ya yi sadaka a yanzu abu masudin al-badar ya ce yanzu ya mallaki miliyarat in aka ce mi'ata alf ko yanzu ka je wajen dinari aka ce mi'ata alf dinar za ka ji kuɗin ba wasa ba ne to da suna zuwa sai sun yi dako su samo muddu cikin tafi na mai madaidaicin hannu shine muddu guda sai sun je sun yi dako kaji ba su je za su yi bara ba sannan su zo su yi sadaka da wannan abu to kuma da ƙarshen zamani ya zo sai ga su su ne wanda suka mallaki kuɗi masu yawa wannan me yake nunawa yana nuna maka sadaka din nan ba ta rage dukiya sadaka din nan ita ce ma ke ƙara dukiya kamar yadda nassosi da yawa suka nuna haka wama tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlibuhu duk abin da za ku ciyar da shi Allah madaukakin sarki shi ke mai maku wurin shi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كل mai kira zai yi kira ya ce Allah ka ba duk mai ciyarwa ka ba shi khalafan abin da zai maye mashi wurin abin da ya ciyar wani mai kiran kuma ya kira ya cewa wanda ke rikewa ya ki badawa kuma ka ba shi halaka kudin shi da dukiyar shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma naqasa malun min sadaka bayan da za a yi dukiya ta tauye saboda sadaka wannan ana nufin tauyewa wadda take ta ma'ana amma ai muna gani in mutum yana da goma ya ɗauki biyu ya bada zai koma takwas tabbas kuma mun san goma da takwas ba ɗaya ba ne don haka irin wannan jahilai wanda ba su san menene ba sai ce kawai wannan hadisin karya ne sai su zo su fara maka lissafi hisabi mutum da yake da goma ya bada biyar ragewa dukiyar ta yi koko a tana nan yadda take dole ka ce ce wannan ya saba ma hankali don haka kawai karya ce akwai ababe wanda ana faɗan su ana tunkarar wajen ɓangaren ma'ana ne yanzu sai ya zama da ka ba da wannan biyar ɗin yanzu yanzu ba ka yi tsammani ba sai Allah ya turo maka da goma shin wannan dukiyar ɗan lokacin da ta ɗauka na wannan tawayar ya tauye wannan dukiyar dan lokaci kaɗan an zo an maye wurin kuma an wuce wurin ba to wannan shine hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nuna ba to in ya zama na sahabban annabi suna sallallahu alaihi wasallama suna zuwa su yi dako su ciyar wannan yana nuna ma talaka kakkaki yin sadaka ka ce kana nan kana jiran a zo kai a baka don waɗansu mutane ana ɗan daɗe masu basira wani lokaci ba wai sai mutane gama gari ba wanda za su cewa kai ni dai ba ni da amma za ka ga yana da waya wadda yake sa mata kuɗi duk sati ko cikin sati ma so kaza amma bai da lokacin da zai ɗauki wani abu ya ba Allah wanda wannan in ya ji lahira shi ne zai gani to wannan kuskure ne wani lokaci za ka zo ka tarda hatta malamai malamai ba su sadaka shi so yake kawai a kawo mashi wallahi na'am aka zo kasar da wasu malaman sun yi wasu wanda suke neman su ba su hali amma shi zai iya umarni da sadaka zai iya ba da muhadara akan sadaka ya tunzuro mutane daman sun yi malamin imani rubama su rinka hiddowa suna badawa shi ko malam in ya ga dama in ma aka bashi ya karba amma shi ba zai iya hiddowa cikin aljihun shi bai bada to kaga dukkan wannan abin ya shafi kowa da kowa ne Mm-mm, kowa ya nemi abin da zai hidda shi lahira wani ba zai yi sadaka ba ka je can lahira ka gata cikin hisabinka kowa kan shi yake muwa kuma kun ji loma guda kadai za ta iya zamuwa girman uhudu kenan sadaka din nan abu ne wanda yake mai kyau wannan hadithi wanda za mu karanta shi ne ittaqun nara walau bi shiqqi tamra na san dai mun riga mun karanta shi dan haka anan za mu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya za mu tashi kan hadisi na dubu da ɗari hudu da sha takwas in Allah ya yi rai sama na taƙi na saudi Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin in akwai tambaya in Allah ya sa amin wa iyakum in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a ansa in ba a sani ba sai a bada lokaci ta ce minti sha biyar ka sa abin da ke nuna haka din to bari mu ma mu rinka yin na'am da la kawai bismillah ku alaikum salam wa rahmatullah wani ɗalibi ya ce a yi mashi tambaya lokaci in suna examen akwai wani professor nasu in suna jarabawa akwai wani malamin su da in lokacin sallah yayi musamman ya ce za su yi sallah karfe ɗaya su shiga amma in lokacin la'asar yi ba zai bari su fito ba wani lokacin kuma suna kai har karfe shi da kafin in la'asar ta yi ba zai bari su hito ba zai ce wanda in ya hita in ya dawo ba zai bari ya shiga ba in yan mutum ya hita ba zai bar shi ya shiga ba Mm.
shine yake neman shawara ya kamata ya
Eh, yi eh, lokuta sallar la'asar ce ba su samu eh sallallahu alaihi yaushe suke shiga madde wasallam wallahi dai ban tambaye shi ba amma ya ce mini wani lokacin sai an yi karfe san- eh, karfe daidai ya ce su bayan azhar suke shiga suke shiga eh, ya ce kuma da sun shiga bai bari su kamun magarib da yaushe suke hitowa kamar karfe shida a shidda mutum zai iya yin sallar la'asar kenan in ya hito saboda yanzu shidda sai ya kai da wajen minti hamsin ma ake kiran ake kiran sallah in dai suna hitowa shidda ko ba a bar su su hito ba eh, karfe shidda dukka cikin lokacin la'asar ne na Eh, ya dai dan ja da yawa da yawa ansa ta sanya ya dai na to kenan wannan zai iya bari sai sun hito sai ya sallar shi ta la'asar na amma abu ne wanda ana yin ijtihadi a cikin ire-iren wannan mas'aloli shin yanzu in ya zama na sai bayan magariba za su fito fa Hmm? yaya ne za a yi in ya zama na sallar azuhur na'am bayan azuhur za su shiga amma la'asar ba a bata lokaci ba abin da ya zama wajibi ga in musulmi ne ke tsara waɗannan abu ka a tsara wani abu wanda za a yi wanda zai ci karo da lokuta na sallah wannan jarabawa da za ka je ka yi yana yiwa neman kuɗi ne kake da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa alamu anna khaira amalikum as-sala mafificin ayyukanku shine sallah ba a sa wani abu gaba ga sallah wannan abin yayi albarka ko jarabawa ce ko imtihani ne ko menene kenan waɗanda suke shugabanni na iyakance lokuta na wannan jarabawa to su rinka iyakance lokuta wanda suke sun kauce ma lokacin sallah to amma mu kadarta yadda muka samu halin kanmu ciki yanzu in ya zama da sun san in suka shiga ba za su hito ba sai bayan magrib kenan lokaci na la'asar ya wuce Mm. shin nan za su iya su yi jamma a tsakanin al-zuhur wal asr ko ko a'a ah menene ra'ayinku shi ba tahiya ake ciki ba kuma ba ruwan sama ke da kai ba za su iya su yi haka ko ko ba za su yi ba Abdullahi ibn Abbas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya haɗa salloli guda biyu shi ba cikin tafiya yake ba shi kuma ba cikin ruwan sama ake yi ba aka tambayi ibnu abbas ne ya saye haka yace kai la yuhrija ummatahu saboda kai ya tsananta ma al'umman shi kenan in mutane suka samu kansu haka wannan ya juzu su yi hada al-zuhur da la'asar saboda annabi ya taɓa yi suna iya su yi haka babu laifi lallai jarabawa ba ta wuce kwana biyu uku an ƙare ahan bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah cikin sallah daidai ina ne ya kamata ya tura hannayen shi mazhabobi ne suna da yawa a wannan wasu su ce zai aza kan cibiya irin mabiya abu hanifa wasu su ce kan ciki a ƙarshe dai a sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin sifatun salah ya rajaha kan kirji ko daga wa'il ibn hujr ne cewa azawa kan kirji shine ya fi rinjaye wajen iyakance ina za a aza وعليكم السلام ورحمة الله حديثي وندا أكي بياني وانشان ساتي كم بني ما تم أيكي صلى الله عليه وسلم ما تم عثمان wai mene ne ana ce? eh diyan ma'aiki eh a ya faɗa haka binne diyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wadda take mata ce ga Uthman ibn Affan annabi ya aura mashi 'ya'ya guda biyu guda tara su ya aura mashi guda lokacin da zai za a sa ta cikin kabari annabi ya ce ayyukum lam yuqari fil laila wane ne wanda bai sadu da iyalan shi ba a daren jiya sai abu talha ya hito ya ce ni ne sai annabi ya ce to sa ta cikin kabari kuma abu talha ba makusanci ba ne gare ta aha ya ai ban ji tambayar ba ni dai na ga abin da aka yi tambaya ita ce me na ɗaya ba makusancin ta bane ya wayan garin na biyu kuma ya aka shi usman bai amshe ta ba bai shiga ba alhali mata shi
ce wannan shine suka ce aha yawwa masha Allah wannan duka malamai ba su bashi ba ustazu eh ibnu hajar da sauran badaruddin al-aini duka sun yi magana akan wannan suka ce yana yiwuwa Uthman alaihi radiyallahu anhu yana yiwuwa ya san ba ta lafiya amma bai san rashin lafiya ta yi tsananin da an kusa kaiwa ga rasuwa ba sai ya je sadu da sauran iyalan shi yana yiwuwa wannan yana yiwuwa ne fa suka ce dan ba gayye ba aiko su waɗanda suke ganin me yasa Abu Talha shine yayi magana kuma Annabi yasa yasa shi cikin kabari yasa ta cikin kabari suka ce yana yiwuwa Uthman ya tara da matan shi saboda rashin lafiya bai yi tsammanin za ta kai ga rasuwa kusa-kusa ba kun san akwai wasu wanda suke da rashin lafiya yan salin alin shuru kurum sai lokacin kuma ajalin ya zo kuma sai a rasu to yana yiwa rashin lafiya ba ta nuna tsanani ba ta ta bai yi tsammanin za ta kai haka ba kuma ya sadu da iyalan shi don haka a bai shiga ba amma magana akan ta kaka za a sa wani wanda yake manisanci ne ya sata in hakan ya zama na bai kwanta da iyalan shi da daddare ba to wannan haka annabi ya yi mu kuma wannan addini muna bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ne to haka kuma ya yi ka ce dan mi yaya aka yi zai ɗauke ta ya aka yi wannan mace ta riga ta rasu in ma ɗaukar ta aka yi in dai kamar ba mutum ana son yan uwa ko miji ya ɗauka amma in ba dai wani abu ba mutum wanda yake matacce wuri ne wanda yake na wa'azi ba wuri ba ne na wani abu daban don haka annabi dai ya yi haka don haka yana daga cikin sunan almahjura sunnoni wanda aka ƙaurace mawa ba a wannan tambayan in mace ce kurum sai a ɗauko ta kowa ne ne ma ya je ya zabga ta cikin kabari kurum a'a ana yin tambaya yanzu a ce wane ne bai sadu da iyalan shi ba in wani ya zo ya ce shi ne sai a sa shi ya sa ta kabari in kuma akwai cikin yan uwa makusanta su ne suka yi fi cancanta daga cikinsu wani ya sa matan kabari
sai abu na gaba shin har akwai wani abu wanda manzo salasan ya sa ya yi wannan tambaya ya ce akwai wata hikima ko kuma wai akwai wata hikima wadda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyukum lam yuqari fil laila wanda bai sadu da iyalan shi ba da daddare malamai tabbas malamai masu sharhi na hadisi ba su barin irin wannan ta wuce sai sun rinka lalaban lalaban menene yasa haka nan an gane to amma ire-iren wannan muna da hukunce-hukunce kashi biyu a wajen bangaren usulin fiqhi akwai wasu ababe wanda ake ce ma at-ta'abbudiyat wanda abu ne wanda annabi zai hukunta ko ya shar'anta duk kaifin hankalinka baka isa ka san dan me akai ba to wannan yana ɗaya daga ciki saboda annabi dai bai faɗi dan me ba to kuma ka gano ba ka iya ganowa saboda ai shi wanda ya sadu da matar shi a jiya ai ba a ce janaba ke gare shi ba ya sadu an gama wankan janaba me ya bambanta saduwar jiya da kuma shekaran jiya yana yiwa wanda bai yi jiya ba ya shekaran jiya to in ka bibiyi irin wannan kai baka isa ka gano dan me ba kamar yadda ka san yanzu aka ce maka arwala cewa suke minal waba'a daga kyau ko kuma minan nazafa daga tsafta to arwala za ka ce tsafta ce a wanke hannu har annabi ya ce ma kusakuran mutum za su bi ruwan arwalan ne to naji lokacin da kuma za a rasa ruwa maimakon a bar fuskarka haka nan sai aka je ka shaho taɓo sai ka samu fuskarka sai ka gaya mani menene hikima na a ɗauki ƙasa ko taɓo a shafa ka fuska to wannan ana ce masu at-ta'abbudiyat hukunce hukunce wanda so ake kawai kai ba ruwanka da damme to akwai wasu hukunce hukunce kuma ma'aqulatul ma'ana ake ce masu wanda in kai tunani zaka iya gano damme yasa aka ce ayi wannan abu alhamdulillahi rabbil alamin